الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديرهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله وآتيهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يقربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وصلا- وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من, من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار هو الذي أخرج الذين كفروا da muna cikin wannan aya lokaci ya dan gure mana Ah, mun ji dai yadda aka yaƙi banu ƙuraiza banu nadir su kuma allah ya ɗora musu wani tsoro shine muna magana akan yadda aka halaka kabunul ashraf wanda ya, ya gaya wa abokinsa cewa ya kawo masa jingina ya ce to mai zai jinginar masa sai ce ya kawo masa matarsa ya ce a ba zai yadda ba ya ce to ya kawo ɗansa ya ce duka dai bai yadda ba sai dai ya kawo masa riga da kuma takobi ya ce to shikenan suka shirya a haka shine a kaza dir'ahu wa saifahu wa atalelan ya dauki rigar tasa da takobin nasa ya tafi da dare fa idza kabun kan nama ya samu kabu yayi bacci aglaga darahu kuma ya rufe gidansa wa huwa fi ghurfatin yana can sama fadala ala sulami sai shi abokin nasa sai ya zo bakin matakala ta hawa saman fadaqa alaihi baba sai ya kwankwasa masa kofa wa kanat imra'atu kahinatan matar kabu kuma boka ce qala law tashi masa la tujim man da aka karka amsa wanda ya kira ka yanzu nan samiyar qadarati dami min sauti hadha rajuli alladhi daqa albaba wanda yake kwankwasa kofar yana buga kofa ita kuma tana jin alaman zubar jini daga muryar tasa ma'ana dai za a zub da jini to shine take ji masa tsoro kar ya tafi jinin nasa ya zube bai sani ba Allah ya riga ya rubuta nan ba zai kwana a duniya ba qala la sai ce a hadha sahibi al-ansari ai wannan aboki na ne mutumin Madina ne allazi kallafahu Muhammadun bi badil mali fa jaa yalubuhu minni fa dalabtu minhu rahanan wa haqad atani bir rahani faqat ai wannan aboki na ne Muhammadu ne ya neme su akan sai ya bada wani abu wanda ya fi karfinsa shine ya zo ya nema a wajena na ce ni ko ba zan bashi kuɗi ba sai ya ba da jingina to jingina dai mun daidaita a kai zai kawo mini jingina kuma yanzu na san jingina ce ya kawo saboda ka zan fita in same shi kawai sai in karbi jinginar in ba shi kuɗin shi kenan ya tafi wasu a kurju ilaihi zan fita zan je wajensa fa kharaja sai ya fita wa hum fi zulmatin duk suna cikin duhu tunda a lokacin babu wani haske babu wani a cikin duhu ne tunda da dare ne wa qala kabu ibn al-ashrafi kabu sai yace ƙala na'am a si abokin da ya zo sai yake tambaya sai shi kabun ashrafi ne ma'ana mai gidan ne ya fito da yake ana cikin duhu ƙala na'am shi shi ne fa da raba hobi saifihi a wannan kisa kenan sai ya bugi shi ka'abu da takobinsa fasa kada fasaha ya faɗi ya yi ƙara katala ne a dubullahi ya ce ai maƙiyin Allah ya kashe ni وكان محمد بن مسلمة قد قفل الباب حتى لا يأتي أحد shi kuma dama da abokin nasa ya zo fita ya kulle kofar saboda kar wani ya fito daga cikin gida ya ga me yake faruwa kafa gala yake cewa katar ni katar ni ya kashe ni ya kashe ni ya kashe ni fastaghfa muhammad ibn maslama fi janibi min albayti shi abokin nasa sai ya buya a wani waje hatta sami'a lahu harakatan sai da yaji motsi fa da raba yaji shi kabun bai rasu ba ya sake dukansa wa da raba wa da raba hatta mata har sai da ya kashe shi faƙaɗa rasa sai ya yanke kan nasa waje alahu fi akhlaɗihi ya sace a cikin abubuwan da ya zo da su mana a cikin jaka ko kuma a cikin buhu fa nazala ya sauka farihan bi mautihi yana murna da mutuwar arne maƙiyin Allah maƙiyin Annabi sallallahu alaihi wasallama wasu jala lil usul ila rasul sallallahu alaihi wasallama yana sauri ya tafi wajen manzo Allah sallallahu alaihi a daren wa nasiya salama ya manta ma da wannan maganan jinginan da suka yi walan ma ata halil babi da ya zo kofa sakara alal ardi fa kasarar qadamuhu da ya zo garin sauri ya fadi ma har kafarsa ta karye fasara ya habu yana da rarrafe hatta wa salaila nabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya isa wajen annabi sallama qala lahu yace masa qataltu adu wallahi na kashe makiyin Allah hadha ra'su ka ibn ashrafi ga kan wannan maƙiyin Allah ka bin ashrafi kan nasa na zo maka da shi walakin in kasarar saƙi ya ce amma fa kafa ta karye yanzu ina sauri zan shigo nan kawai sai na fadi ina faruwa sai na fadi akan kafa ta sai ta karye fa masa har nabi sallallahu alaihi wa sallam fa bariya min hinihi manzo Allah ya shafa kafar a take ta warke likitan likitoci walamma qatlu kabin hakaza qadafa Allah fi qulubil yahudi jami'an aruba da mutane suka ji ka'abu ya mutu kuma ga yanda aka yi ya mutu kawai ai daga nan yahudawa gaba ɗaya shine shugaban su dama kuma shi suke gani shine zai jagorance su duk abin da za su yi to shi din ya mutu to daga nan sai Allah ya jefa musu tsoro kowa ya firgita a cikin zuciyarsa tsoro suke ji falamma da da humur rasulu sallallahu alaihi wa sallama min almadinati kharaju bi ajmaihim yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kore su daga garin madina suka bar garin dukansu suka bar garin wanda haka ba don bi khaibara wasu suka tafi khaibar falan ma ja'a zamanin umara yayin da zamanin sai na umaru ya zo bayan sun bar madina ka sun koma khaibar shi yasa ake cewa khaibar din a lokacin garin yahudawa saboda yahudawa sun je sun cika garin to da sai na umaru ya zo a zamanin sa sai ya kira su da ahun umaru wa qala rumashi masa ukhruju min khaibara dole ku bar wannan garin tunda ba garin ku bane saboda shi ba yahude shi duk inda yake a duniya mamaya yake so duk inda zai je ya mamaya wurin mutane to shine burinsa ce sa su har abada ba su da ƙasa tasu ai farkon su a misra aka fara yin yahudawa ba na nai musa ya aka haife shi ba to nai musa kuma a kansa addinin yahudanci aka fara shi ai shine ya kawo yahudancin to lokacin da allah ya ce mun su je su koma can sham ma'ana siriya su je su zauna cewa suka yi ba za su je ba akwai mutane manya-manya masu kashe mutane ba za su yadda ba ba za su je ba da kyar aka nan ma aka samu da har suka je suka koma shan ɗin to da suka koma shan suka zauna kuma daga baya gaji waɗannan wanda suka dawo madina dalilin dawo wasu madina sun ji akwai annabin ƙarshen zamani zai yi hijira ya dawo madina dalilin da ya kawo su kenan za su zo su tariyarsa su bi shi su yi imani da shi amma sai suka samu akasi da annabin ya zo suka gane shi ne sai suka ga to idan aka ce sun yarda da wannan annabi kuma ai annabta ta fita daga cikin dangi su kawai sai suka ƙi suka yi masa hasada suka ƙaryata shi sai sai na umar shi musu su bar khaibar qalula suka ce ba za su bari ba wa zuru kitaban ala nabi sallallahu alaihi wa zawwaru kitaban ala nabi sallallahu alaihi wasallam annahu agra'ahum fi khaibar ila yawmil qiyamati sai suka je suka rubuta wata takarda ta ƙarya suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya agarrahu ya tabbatar da su a khaibar ya ce a khaibar za su zauna har tashin kiyama fa nazara umaru sai sai na umaru ya duba fa idar kitabu madbu'un bi khatamin ka annahu khatamur rasul sallallahu alaihi wasallama sai ya ga wannan takarda an manna mata wani sitam irin na manzo Allah sallama wa kada an yusaddiqahum fi hadha har ya so ma ya gaskata su ya basu a khaibar din walakin nazara fi tarihi sai ya duba a cikin tarihi fa idza katibuhu ikrimatun abi jahlin sai ya samu takaddar ma wanda ya rubuta ta ikirma ne dan dan Abu Jali ikrimatu ibn abi jahlin kana min kuttabi rasul sallallahu alaihi wasallama walakin akhiran huwa ma aslama illa fi fathi makkah wa hadha alkitabu idda au annahu katabahu lahum ar-rasul yawma dukhulihi al-madinata فنظر عمر فقال كذبتم يا اعداء الله هذا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم sai shine shi ikrimatu dan Abu Jahalin yana daga cikin wanda suke annabi rubutu to amma shi musulunci sa bai musulunta ba sai a farhu makkata ma'ana shekara ta takwas ga hijira saura shekara biyu manzo Allah sallama ya fati ikrima ya musulunta to shi wannan kuma takardar da suka kawo suka ce annabi ya rubuta ta ne randa ya sa an rubuta ta randa zai shiga madina kaga tsakanin tarihin shekara takwas ne ya za a yi randa zai shiga madina ya rubuta takarda sannan kuma wanda ya rubuta takarda kuma bai ma shiga musulunci ya fara yi wa annabi rubutu ba sai sai bayan shekara takwas kaga amfani tarihi kenan da babu wannan daɗin kaga sai ya kwaba shi yasa sai na umaru da yake shi kamar yadda manzo Allah sallama yake cewa ya ce da za a samu wani annabi a bayansa da Umaru ne saboda me yana da basira shi yasa zamanin sa abubuwa da yawa aka kirkira wanda aka sassaka kuma suke amfana musulunci har yau har gobe har abada hatta tarihin musulunci nan da muke amfani da shi daga Muharram zuwa Zulhijja a zamanin sai na Umaru ne aka yi shi a lokacin an bude duniya an samu mutane da yawa sai na umaru ya tura wakilai mana gwamnoni a garuruwa hatta har asiya can asia wajen wajen wannan pakistan akwai wakilin sai na umaru a wajen har cikin rasha can inda tarayyar soviet dinnan akwai wakilin sai na umaru a wajen wajen tajikistan dinnan to duk duniya da ya lokacin akwai wakilan sai na umaru to suka rubuto masa takarda kowa zai rubuta takarda akan tambayoyi da nasarorin da aka samu da kuma yin akwai wani abu wanda ya shiga musu duhu to idan aka rubuta takarda sai a ce an rubuta wannan takarda a cikin watan sha'ban to in aka kawo takardun sai na umar yana duba sai ce ayyu sha'abi sha'ban din wacce ce wacce ta wuce nan ko waccan sai ya tara sabbai shi kai ya kamata mu yi wa musuluncin nan tsari ya kamata duk abin da zamu a musulunci ya zama a hankalci a tsare ya kamata mu ajiye wa musulunci tarihi mu ajiye ranar da musulunci zai fara shekararsa da ran da zai shekara za ta kare shine sai sabai suka yi ta kawo shawarwari ko suka ce to a sa wata ramadan shi aka saukar da qur'ani ko suka ce a sa watan rajab shine wanda rajabul fardu manzo Allah sallama yayi maganar rajab ba a yaki ma a ciki wasu ko suka sha a sa zulqida ita ce farkon wata da ake aikin haji wasu ko suka sha a sa rabiul awwal shine watan da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to haka dai suka kawo shawarwari to ba a yi matsaya ba sai da wasu ko suka sha abinda za a yi a bari a yi aikin haji in ya ƙare shika-shikan musulunci sun shika an yi dama kowa ya kaɗai ta Allah ana salloli an yi azumin watan ramadan to a zo a yi aikin haji ma idan aka yi aikin haji duk yadda aka yi kafin zuwa haji ya ƙare aikin haji ya ƙare to sai daga nan sai a ɗauka sai a ɗauki farkon muharram sai ya zama shine farkon shekarar musulunci sai aka ce yayi to sai aka yi aka daidaita a kai aka yi muwafaka a kai shikenan aka tsaye da tarihin musulunci to daga nan ne duk wanda zai rubuta wa sai na umaru sai ya rubuta ya ce to sha'aban na watan sha'aban na shekara kaza daga dawon annabi zuwa madina shikenan aka samu hijira to shine sai sai na umaru ya duba wannan tarihi ya ga ha to takardar da aka rubuta ta an ce an rubuta ta shekara takwas da suka kafin annabi sallama ai wanda ya rubuta ta kafin ya musulunta da shekara takwas aka rubuta kuma rubutunsa ne ya aka yana cikin kafirci ya zo ya rubuta wa annabi sai na umar shekariya suke yi ya gane dai takarda ta bogi ce haka ya kore su ya ce musu ƙarya kuke ya maƙiyan Allah haza laysa minan nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan ba takarda ba daga annabi take ba a ku kuka rubuta ta kuka harhada abin da kuka harhada to shine sai ya kore su ikrimatu haqqan min kit- min kutabi nabi sallallahu alaihi wasallama a, ikrima tabbas yana daga cikin ma- masu rubutun annabi sallallahu alaihi wasallama lakin ba da fathi makkata bayan an bude makka ne ikrimatu ya fara rubuta wa annabi wa hadha maktubun fi awwalil hijrati wannan kuma takadda an ce an rubuta ta a farkon hijira ma'ana farkon komawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama madina kazabtum sai na mara ƙarya kuke yi ukurjo ku bar gari kawai haka ya kore su wa ana tazakkartu yau maƙala lakum nabiyyu sallallahu alaihi wasallama idza ukhrijtum min khaybar ma za tasna'un sai na mara ai na tuna ma akwai ran da annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa yace ku yahudawa ran da aka kore ku daga khaybar ya za ku yi kaga kenan za a kore su qalu suka ce tilka ah, hazilatun min abil qasimi muka ce ai wannan wato dama manzala salama yana sauya ya wahal da su ne ƙala umar umar ya ce musu a la kazabtun ƙarya kuke yi fadara da umaru min khaybara aidan sai na umaru da ya kore su suka bar wannan gari to su waɗannan banu nadiri da aka kora da suka tashi tafiya yukhribuna buyutahum bi aidihim suna rusa gidajensu da hannayensu wa aidil mu'mina da hannayen mu'minai fa tabiru ku lura ya ulil absari li'annahum lamma ya'isu minan nusrati da suka tabbatar ba su da taimako ba taimakon Allah da zai zo musu saru yufsiduna buyutahum bi aidihim hasadan an yatamallaka almuslimuna ba'dahum sai suka kasance kowa sai ya rusa gidansa wai saboda kada wani musulmi ya gaji wannan gidan ya amfana da shi wa aidil mu'minina mu'minai ma suna rusa musu suna taya su rusawan yukribul muslimuna wa hum yukribuna musulmai suna rusa gidajen nasu su- rusa gidajen kafirai su ma kafirai suna rusa gidajen nasu wa tabiru ya ulil absari Allah yayi haka saboda baya su dawo musulmai su amfana da kayan yahudawa balle wata rana a tarihi yahudawa su ce ai gidajen madina ma nasu ne to kaga wannan katakau na'am ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء بعدن أبنجي يا رغايا ربو تامسو الجلاء جنكريبا معنى قدا عليهم الجلاء shine alkhuruja min alwadani ba don Allah ya ya riga ya ajiye cewa za su bar inda suke din to ya, mana ya kore su daga madina zai ya- ya sallame su daga madina ba don haka ba la azabahum fid dunya da Allah ya azabta yahudawa a duniya bil qatl da kisa wa sabyi da ribata na wa sabyi da ribata kama fa'ala bi quraiza ta kama yadda Allah ya yi wa banu quraiza banu quraiza su ba kakkace su aka yi ba eh yan uwansu to waɗannan kuma Allah ya riga ya rubuta za za a kore su su bar gari za su daina zama a madina to shi yasa Allah ya basu amma da su ma ba barin madina za su yi ba Allah bai shirya zai bar kafiri a madina ba eh madina ba garin ka- ba garin kafirai bane eh saboda gaba ɗaya ma yanzu Hijaz din ma duk yankin da ake ce masa Hijaz ba inda kafiri ya rage yanzu duk musulmi ne Ah, walahum fil akhirati azabun nari azabar wuta ta tabbata ga yahudawa da kafirai da munafukai fil akhirati a ranar tashin kiyama na'am ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ذلك abin da yasa ake wulakanta kafirai ana tozata su ana koran su ana yakan su bi annahum shaqu Allah sun saba wanda ya halice su khalafu Allah sun saba wa Allah Allah ya ce ga abin da yake so sun ce a'a to wanda ya saba wa sarkin gari ma ba zai zauna a gari ba balle wanda ya saba wa Allah mahalicci mamallakin komai da komai duniya da lahira har rayuwar mutum ma hannunsa take shi shi ko bai yarda da Allah ba ai shi duk abin da ya same shi shi ya ja wa rasulahu sun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa man yushaqillaha duk wanda ya saba wa Allah ya sani fa inna Allah shi ubangiji shadidul iqabi mai tsananin azaba ne shi Allah zai azabta mutum in ya ga dama ya azabta shi a duniya in in yayi sa'a yana da rabo kafin ya mutu Allah ya ankarar da shi ya shiryar da shi ya shiga musulunci in kuma Allah ya ga dama ya azabtar da shi a duniya wala nuziqannahum min al-azab al-adna duna al-azab al-akbar la'allahum yarji'un yawa azab da azabtar da su a duniya su je lahira ba su sha azaba in Allah ya ga dama kuma ya basu su yi walwala a duniya eh, ya basu su yi ta walwala su eh, haka Allah ya ce walawala an yakuna nasu ummatan wahidatan لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فدة ومعارج عليها يظهرون ولأبواب ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين Allah ya ce ba don mutane kasu zama iri ɗaya ba ya ce kowane kafiri zan gina masa gida daga nan har sama har sama ta farko in ba shi kuɗi ya gina gida na zinari daga nan ƙasa yana gina gida na zinari ya yi matakala matakala sai ya kai sama yawa ya yi ta hawa abinsa ga lifta ya yi ta hawa yana sauka amma duka kwana nawa zai yi kwana nawa zai yi eh a bacci ma in dai ya kai shekara dubu magararsa ta kare eh iya ko mutanen daɗin in mutum ya shekara ya shekara shekara ɗari biyu to daga nan fa babu komai ya rushe balle yanzu to Allah ya ce to haka in Allah ya ga dama Allah dai yana tsananin azaba in yana so zai azabta kafirai a duniya ya jinkirta musu in sun je lahira kuma in sun yi sa'a sun musulunta in sun je lahira sun huta wani kuma a azabta shi duniya da lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya ce akwai mutanen da wani mutum a duniya ma dan aljanna ne kuma in ya je lahira ma dan aljanna ne wani a duniya har ya gama rayuwarsa bai san wahala ba bai san ma me ake ce masa wahala ba ah, wahala dama mutum ya rasa abin- abinci ko abin sha ko sutura ko gurin zama to bai bai- bai rasa ko ɗaya ba a cikin walwalarsa zai zamanin sa kuma i- mumini ne ya yarda da Allah ya yarda da dukkan abin da Allah yake so kuma yana bin Allah shikenan ya zama daga aljanna zai koma aljanna wani kuma shi kuma a duniyar a cikin aljanna yake za a baci komai duk walwala zai yi amma kafin ya mutu ne in ya mutu shikenan in dai bai mutu da imani ba to duk waccan abin ya rushe daga ran da aka ce kafiri ya zo mutuwa babu imani bai musulunta ba ya mutu yana kafiri to duk daɗin da ya ji a duniya ya zama mafarki shikenan ya koma cikin wahala wani kuma a a ajiye shi a duniya ya zauna cikin wuta mana ya zauna cikin wahala ya yi ta wahalar rayuwa komai ba lafiya yana tafafatuka nema da kyar baya samu wani lokaci a samu wani lokaci a rasa a rayu da haka amma imani a cike a zuciyarsa ran da ya mutu shikenan shi ma wannan rayuwar wahala ta koma mafarki ta kare ya shiga walwala wani kuma wanda wahala eh, wanda Allah ya rubuta masa wahala a duniyar ma wahala yake sannan ya je lahirar ma kuwa wahala yake Allah ya kiyaye magaratun نعم ما قدعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله فبإذن الله وليخزي الفاسقين ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين آه ما قطعتم من لينة da ba an yayyanka dabinan kafirai ba aka je aka sassare su aka ɗauko dabbobi su aka zo aka ƙona to kada wani ɗan duniya ya ji ya ce a to wannan barna ne ya za a yi musulunci ya da barna allan da ya kawo su ya ba su ce shi a yi haka allah ya ce magaratun millinatin dabinan da kuka yanko ku musulmai ya musulmi na millinatin dabinan kafirai da kuka yanko naklatin dabinan da kuka tumbuko au taraktumuha qa'imatan ko ko ba ku yanke su daga ƙasa ba amma dai kun ciro duk diminin kun- kun- kun kawo shi ala usuli ya kun basu suna tsaye sai dai bishiyar kawai ta rage amma jajen duk an kwaso su to ku sani duk abin da kuka yi fa bi iznillahi da izinin Allah kuka yi duk abin da Allah ya ce kai shikenan shine mai kyau mai hankali in ya so ya yadda abin mai kyau ne mai hankali in ya- in ya ga dama ya ce ba mai kyau ba ne ba ruwan Allah in Allah ya riga ya faɗa ga yadda yake so a yi magana ta ƙare yawa ba hankali ba da hankalin mutum Allah yake auna Allah ba ruwansa da hankali da hankali shi- shi ya kawo shi kuma hankali yana da iyaka yana da geji akwai inda hankali yake tugewa sai saboda haka in Allah ya ce kaza magana ta ƙare kazan ne to shine fa bi iznillahi ku sani iznin Allah Ah, ma'ana ah, kh- khairukum khairukum wato alheri ne a gare ku yin haka lamma amara rasul sallallahu alaihi wa sallama bi gad in nakli nakili shakka ba'dhum hal hadha yajuzu am la am la yajuzu fa azina Allah fi zalika yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce aje ayyayin kodi binan su gaba daya sassare gonakin su sai wasu mutane suke tunani a ta yanzu wannan zai- da- zai halatta a shari'a a zo a ta lalata dukiya ko ba zai halatta ba shine Allah ya ce to ni na yi izini magana ta kare kullu ma waqa al yasu min tawallukil muslimina lahu fa yajuzu ifsadu min awalil kuffari duk abinda yanke kauna ya faru da shi daga mallakan musulmai su mallaki dukiyar kafirai to ana bata wannan yanke kauna din a cikin duka eh, ma'ana dukiyoyin kafirai idan mutum ya yi tunanin idan aka ɗebo kayan wane to ni zan zama a ciki zan samu kaza to sai Allah ya yanke shi a halaka abin za a yi kada wani ma ya ce a ya amfana da kayan ko kuma a wani yana tunanin to in aka yi kaza barna aka yi sai Allah ya ce to a yi izininsa ne وما رجوا أن يبقى لهم يجوز أن يبقاه abinda suke kaunan Allah zai zai zai wanzar musu su musulmai da yake dama su suna karɓa ne suna dako ne daga Allah shine mai bayarwa to shine Allah zai is- isar musu duk abinda Allah zai bawa mutum to abin alheri ne a gare shi in dai a cikin imani ne Allah zai baka dukiya mai yiwa ya baka da yawa mai yiwa ya baka kaɗan amma duka in kai mumini ne tsara maka matsayi ake wajen Allah haka kuma duk matsayin da Allah ya baka ko mulki ne ko ilimi ne ko dukiya ce ko farin jini ne ko jama'a ne ko ko- ko wani irin abu dai in Allah ya bada shi in dai ya baka imani to shikenan ka haye wal yukzi al fasiqina Allah yayi haka don ya kunyatar da kafirai fasikai yahudawa wal yukzi bil izni fil qat'i al fasiqina Allah ya yi izini a yanke gonakin kafirai saboda a kunyata kafiran al-yahuda yahudawa lamma tara dogar a shajari fa ba hallahu qad'ahu hadha kizun alaihim sun ce ayya za a yi ta yanke ah, dukiya dukiya mai amfani a zo a yi ta halaka ta sai Allah ya ce to ya- ya ya halatta a yanke din Mm.
وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجدتم عليه من خيل ولا ركاب Mm.
ولكن الله يسلط رسله على من يشاء Mhm.
والله على كل شيء قدير وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير وما أفاء الله على رسوله duk abin da Allah ya kawo wa annabinsa minhum daga Yahudawa ya kwaso kayansu ya dawo da shi ya ce wannan kaya na musulmi ne nazarafin gana'imi wannan aya ta sauka saboda gani- ganima mana dukiyar kafirai da aka taro allatin gunima min banin nadiri wanda aka kwaso daga waɗancan da aka kora suka bar gari qalar rasulu sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya ce musu ya ma'ashar al-ansari in shi'tum an tushariku al-muhajirin fi amwalikum wa diyarikum wa tusharikum fil ghanimati falakum zalika وإن شئتم تبقوا على ممالككم ودوركم وتبقى الغنيمة للمهاجرين الذين بقوا ليس عندهم شيء آه قال الأنصار يا رسول الله إننا نخرج من ديارنا نركها للمهاجرين ونصنع دورا جديدة ونطلق أزواجنا إذا تدر كل امرأة تزوجها مهاجر ونرك لهم الغنيمة فوصفرهم الآية wannan aya lokacin da manzo Allah sallama aka samu ganima na dukiyar waɗannan kafirai ya kira mutanen Madina ya ce ya ku mutanen Madina in kuna so za ku iya haɗuwa da mutanen makka wanda suka yi hijira suka dawo garinku a dukiyarku da gidajenku kuma ku haɗu da su a wajen ganima a raba muku dukiya da aka samu a wajen yaƙi in kuka zaɓi haka sai a yi haka in kuma kuna so za ku zauna a gidajenku da dukiyarku wannan ganima kuma sai ku barwa wanda suka ƙauro suka dawo din a basu dukiyar ganima din Ah, tunda su basu da wani abu sai mutanen madai suka ce ya rasulallahi sallam mu za mu bar gidajenmu za mu fita za mu fita daga gidajenmu za mu bar wa wanda suka ƙauro suka dawo za mu gina wasu sabbin gidaje ai mu jan gari ne shi dan gari in yaje neman fili ai ba za a hana shi ba take za a bashi ba kofa ba kofa sai an bincike shi ba daga ina yake me ya kawo shi me yake yi to amma in dan gari ne ya je ce to ni ina so waje kaza a sayar min ko a bani ai za a sayar masa to za mu je mu gina wasu sab- sabbin gidaje za mu bar wa gidajenmu da muka mallaka za mu bar wa wanda suka kauro suka dawo saboda Allah kuma za mu saki matanmu wasu daga ciki idan suka gama idda wanda suka ɗauro suka dawo ba su da mata su aure su za mu bar musu dun ganimar da aka samu inda aka samu duk